Allah subhanahu wata'ala cikin wacewarsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta litinin yau tara ne ko ga watan rabi'in al'awwal shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sake haduwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talibin nan gandun Wambai cikin garin Azare ci gaba darasin da muke a wannan littafi na adda'uwar dawa na al-Hafiz Shamsuddin ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah muna roƙon Allah ya mana muwafaka muna cikin wani fasali wanda malam yake kawowa dalilai cewa kada mutum ya zamanto ya doge wajen aikata laifuka kuma ya dogara cewa ai Allah mai yafiya ne sai ke kawo mana bayanai cewa yafiyar Allah tana kasancewa ne kawai ga wanda ya tuba zuwa ga Allah amma ba ga wanda ya doge akan laifuka ba mun je dalilai akan haka kuma yake nuna cewa lalle ne mai irin wannan kudirin ya tuna cewa Allah ɗin fa ya kuma siffanta kansa cewa yana yin azaba ga wanda ya saba masa shi ne ke kawo mana nassosi hatta a hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka nuna wasu nau'o'in azaba da za a yi ma waɗanda suka kasance kuma musulmai a dalilin mai a dalilin laifi kenan ashe laifi matukan ana yinsa zai iya zamantowa dalili da zai kai mutum zuwa ga samun azaba. Za mu tashi cikin wani hadithi ne na Imam al-Bukhari ko? Ya ce, wafi sahihi al-Bukhari, min hadithi Abi Sa'id, ƙala, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كان صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لسعك Imam al-Bukhari ya rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idha wudi'atil janazatu idan aka zo aka ajiye janaza wato gawa kenan wahtamala har rijalu kuma wato mazaje suka ɗauke ta lokacin da aka zo da janaza kana za a ɗauke ta wahtamala har rijalu ala a'naqihim mazaje suka ɗauke ta a kayan wato wuyayensu saboda ai janaza makara ana ɗaukanta akan kafaɗa ne lokacin da aka zo da janaza aka azata aka sallace ta mazaje kuma suka ɗauke ta za a nufi kabari da ita shine wahtamala har rijalu ala a'naqihim fa in kana salihah idan wannan gawar ta kasance mutuniyar kirki ce, ƙalat abin da take faɗi, ƙaddimuni, ƙaddimuni, ku gabatar da ni, ku gabatar da ni, wato, tana gaggauta ma a kai ta cikin ƙabarinta, saboda albishirin da ake mata, ko kuma saboda albishirin da aka mata. ai lokacin da bawa nagari zai rasu mala'iku albishir suke masa mala'iku innal ladhina amanu wa qalu rabbuna allah tatanazzalu alaihimul mala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga abin da mala'iku suke musu albishir kenan waɗanda suka ce Allah shine ubangijinsu kuma sai suka tsayu akan hakan to mala'iku idan sun sassauka a gare su lokacin amsa rayi suna musu albushir ai mun ji hadisi a baya ko yadda har ma tafiya da ita ake saman saman bakwai ubangiji ya umarni a rubuta ta cikin illiyin kana ya ce a maida ta kuma cikin kabarinta to don haka nan a lokacin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa in kana salihatan qalat qaddimuni qaddimuni idan ta zamanto saliha ce abinda take faɗa ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kana ghairu saliha in ku ta zam ba gawa ce ta mutumin kirki ba ta yi laifuka qalat abinda take faɗa ya wailaha aina tadhhabuna biha tana cewa kai tonta ina za ku kai ta haka kai tonta ina za ku kai ta haka tana kuwa tana kururuwa amma yanzu Allah bai nufe ta da tashi ta gudu ba saboda an raba ran da jikin annabi ya ce isma'u sautaha kulla shay'in illa al-insan kowane abu yana jin sautinta in banda dan adam mutum ne kawai baya jin sauti kenan ashe aljanu ma suna jin sautin nata me yasa shi dan adam bai jin sautin kowar da wannan gawar take yi walau sami'a hal insanu la sa'ika inda dan adam zai ji kowar da take yi da ya suma somewa zai yi saboda ƙarajin da take yi shi kuma saboda fargaba da ta kama shi fargaba saboda fargaba da za ta kama mutane wannan ba zai kara mun zafi ba to kaga ashe nan wajen an nuna mumini shine wanda yake samun maraba amma wanda yake ba mumini ba shi kowa yake yana neman ma kada a kai shi وفيه عن ابن عباس a yace wa fi musnadil imami ahmad min hadithi abi umama ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal an samo shi daga abu umama albahili kada ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tadnu shamsu yawmal qiyamati ala qadri mili rana a ranar alqiyama za ta so zo kusa da mutane gwargwadon mil ɗaya. Gwargwadon mil ɗaya ba. A watar waya da Imamu Malik ya kawo, ɗaya daga cikin marwaitan hadithin ya ce, Ban san me ake nufi da mil ba, a musafatun fil ardi, amil milul ladhi yuktahalu bihal ayn ana nufin mil na zango na tafiya zira'i dubu shi ake nufi ko ko ana nufin milu masayi da ake sawa a kuratan duwan da ake sanya tozali da shi shi ma sunansa milu to yace ban san wanne ake nufi ba da aka ce miqdaru ne to ko da a ce musafatun fil ardi ne mil daya a ce tsakanin mutum da rana mil daya yanzu mil nawa ne tsakanin mutum da rana na miliyan casa'in da uku tsakaninka da rana mil miliyan casa'in da uku 93 million miles amma kaga yadda take addaba jama'a in ta bude ko to a ce an kawo ta tsakaninta da mutum mil ɗaya kawai ai sai wanda Allah ya masa rahama to za a kawo ta gurgurun kaga shine a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wa mutane wasu ayyuka masu kyau yace sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu wasu nau'in mutum uku Allah ta'ala zai sanya su a inuwa inuwa ta sa ranar da babu inuwa sai ita inuwa ce da Allah ta'ala ya aji ba mai shiga wannan inuwar tasa sai nau'in mutum bakwai sai a nemi waɗanda mutum bakwai ne a nemi siffofinsu kaga dai an fara da al'imamul adil shugaba wanda yake mai adalci to kaga wannan nau'in mutum bakwai za su shiga karkashin inuwan nan Allah ya samu na ciki za a kawo ta ala qadar milin wa yuzadu fi harriha kaza wa kaza kuma annabi yace za a ƙara wa zafinta ma za a ƙara zafin nata kamar kaza da kaza ba wai haka za a bar ta ba kaman kaza da kaza tagali min har ru'usu kama tagalil quduru kawuna za su rika tafarfasa saboda wannan zafin rana annabi ce kama tagalil quduru kaman yadda tukwane jam'in alqidr qidr talle ke me jam'in talle ne da Hausa ba shi da jami'i sai dai ka ce tallan ko in ka ce tukunya ne sai ka ce tukwane to kamar yadda tukwane suke tafarfasa haka kwakwale za su dinga tafarfasa ya raƙuna fiha ala qadr khadayahum mutane za su dinga yin zufa gwargwadon laifuffukan su gwargwadon zufar kowa annabi ya ce minhum man yablugu ila ka'abaihi daga ciki akwai wanda zufar take kaiwa za ta taru masa ta taru masa kuma zufar wani ba ta shafanta wani akwai wanda iya zufar tasa za ta tsaya masa ne zuwa ga idan sawunsa iya idan sawu za ta tsaya wa minhum man yablughu ila saqaihi akwai wanda zai kai zuwa ga kwabrinsa wa minhum man yablughu ila wasatihi akwai wanda kuma zufar tasa za ta kai ƙugunsa kunkuminsa tsakiyarsa kenan wa minhum man yaljimuhu al-araq daga cikin mutane akwai wanda zufar tasa za ta nutsar da shi gaba ɗaya za ta lankwame shi gaba ɗaya yaljimuhu za ta lankwame shi gaba ɗaya Allah ka mana ahuwa kaga waɗannan hadisan duka masu tsoratarwa ne suke nuna cewa ashe wanda ya doge da laifuka to ba akwai tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya yi na sakamako mara daɗi ga waɗanda suke masu laifi kuma wannan bai kauda wa Allah siffarsa ta al'afuwu ba Allah mai yafiyan ne amma fa yafiyan nasa ya kasance ne kawai ga wanda ya tuba kuma bai gushe daga siffarsa ta algafuru ba amma gafarar tasa tana kasancewa ne kawai ga wanda ya tuba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa inni lagaffarun liman taba ni mai yawan karban tuba ne amma fa ga wanda ya tuba ashe wanda ya doge to ba zai kuma dogara da irin wannan garabasa ya ce ai duk laifin da ya je mu Allah ta'ala da shi tunda Allah ya siffanta kansa mai yafiya ne Allah ba zai masa azaba ba وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال har ilau ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad haka nan hakim ya kawo cikin al-mustadrak daga Abdullahi dan Abbasin daga Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi da kansa yake cewa kaifa an'amu yaya ku zan yi nishadi da walwala wa sahibul qarni qadil taqamal qarna alhali ma'abucin ƙahon nan ya haɗiye ƙaho ma'ana ya sa ƙaho a bakinsa, iltaƙama, wato ya sa ƙafan ne a bakinsa, wanda aka wakkala da busa ƙaho, to ya sa ƙafan a bakinsa, wahana jabhatuhu kuma ya kifa goshinsa, yastami'u yana kasa kunne mata yi umaru fayanfuk yana so ya ji yaushe za a umarce shi ya busa ya sa kafan a bakinsa ya kifa kansa jira yake kawai yana kasa kunne yaushe Allah zai masa umarni ya busa ya busa annabi ce to tunda na san haka yaya kuma zan yi nishadi ya kuma zan ji ina jin walwala faqala ashabuhu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sai suka razana sai suka ce masa kaifa naqul to ya manzon Allah me za mu rika faɗa dan mu kubuta Ƙala sai annabi ya ce, Ƙulu ku rika cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Ku rika cewa ma'ishinmu shi ne Allah kuma madalla ya zama mana wakili ga Allah muka dogara. Ku fawwala al'amarinku zuwa ga Allah tare da masa biyayya, kaga da sahabban annabi suna bin Allah da manzansa Allah ya musu shaida. Amma duk da haka da suka ga annabi ma ya nuna razana game da wannan yanayi, ba wai don wani abu zai same shi ba, sai don ya koyar da al'ummarsa kada su miƙe ƙafa, ko da ku suna kyautatawa su ci gaba da addu'a suna roƙon Allah. Wani hadithin ingantacce ne, Sheikh Nasir din Albani ya inganta cikin Sahihul Jami. Wafi sahihaini anhu har ilau, cikin Bukhari da Muslim daga dai Abdullahi dan Abbasin an tsallake wa fil musnad aidan an ibn Umar yarfa'uhu ya zo a cikin har ila musnad na Imam Ahmad bin Hanbal daga Abdullahi dan Umar yarfa'uhu ya rafa'a wannan hadisi cewa daga annabi yana cewa man ta'azzama fi nafsihi أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان من تعظم في نفسه wanda yake jiji da kai a ransa aw ikhtala fi mishiyatihi ko yake takama a tafiyarsa laqiya Allah tabaraka wa ta'ala to zai hadu da Allah mai albarka da daukaka wa huwa alaihi ghadban alhali Allah din yana mai fushi a kansa. Kenan waɗannan ɗabi'u ne da Allah subhanahu wata'ala baya so, mutum ya dinga jin isa a ransa, ko kuma mutum ya dinga toro ko a tafiyarsa Allah baya so. Allah maɗaukake ce, wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhrikal arda wa lan tabalugal jibala tula. wasu aka ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ai Allah baya so da aka jeranta wasu dabi'u guda goma da abin da yake a cikin ayoyi goma zan ce wasu dabi'u da suka zo cikin ayoyi goma sai Allah ya ce ya cika ce da wannan kuma kar ka rika tafiya a ban kasa kana takama domin ka sani duk takamar ka ba za ta keta kasa ba kuma duk takamar ka ba za ka kai duwatsu tsayi ba kai haka Allah ya yi ka dan tsugudi maran nauyi ba ka da tsayi bakka da nauyi dutse kuma yana da tsayi yana da nauyi kuma sai ake shi a daskare kai kuma sai ake ka flexible za ka iya tafiya to me zai saka ka yi takama ƙasar da kake kanta ba za ka iya keta ta ba saboda takamarka to sai Allah ya tara waɗannan ɗabi'u duka sai ya ce abin kyama ne a wajen Allah shi yasa Luqmanul Hakim a cikin wa'azin shi ma da yake maɗansa cikin tauhidi da ya koya masa ya nisanci shirka kuma ya ce masa ya tsare sallah don su ne manya-manya sai ya ci kuma na waɗansu ɗabi'u ɗabi'u ɗabi'u karkai kaza ka yi kaza karkai kaza ka yi kaza shi da ya ce masa wala tamshi a menene wala tamshi fil ardi waqadid fi mashi waqasid fi mashika waqadid min sautik inna ankara al aswati la sautul hamir kaga shi ma sai ya cika ce da wannan kamar yadda ta zo a cikin Isra'i aka cika ce da wannan to kaga kenan ashe mummunan aiki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kaga ba a ce kafiri ba fa kenan ashe ko da musulmi ne amma sai ke aikata wannan wannan a iya ganin sa kaman ba komai ba domin mutum idan yana da mulki to zai iya jin cewa fa shi isasshe ne ko ba haka ba mutum idan yana da wata baiwa ko kuɗi ko wani ilimi sai shaidan ya raya masa a ransa ya ji cewa shi fa isasshe ne To daga lokacin da mutum ya soma jin shi fa ya isa, to sai ya iya kuma canja tafiyarsa daga sauran wanda ordinary suke yi takama. Kaga o sai a iya ganin abin kaman ba kome ba. To amma hatta wannan ɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa idan har ya je mu Allah da shi laqiyallaha tabaraka wa ta'ala to zai haɗau da Allah matukar yana wannan aikin kenan shine sharadan. Wa hu alaihi ghadban. to ina kuma ga wanda ya aikata manya-manyan laifuffuka kuma bai yi sulhu da ubangijinsa ba alhali shi ubangijin nan saboda yafiyar tasa da ahuwar tasa da ya siffanta kansa da shi sai ya tallata wa bayansa cewa duk fa kato da za ka cika duniya da kato bara amma in dai ka fuskance shi kana da tuba da sharaɗinta Allah zai yafe ma to me wuce wannan to me dalilin da zai sa dole sai an je ma Allah da laifin sai a ce an dogara ai shi gafurur rahimun ne ai musulmi ba zai dawwama a cikin wuta ba me ya haɗa ka da wuta kai ina ruwanka da ita ko garwa shi a nan duniya ka so ka taka to don haka yin sulhu da ubangiji kenan ashe abibi siffar da Allah ya siffanta kansa da rahama wajen yin sulhu da ubangiji da kuma aikata abin da yake so to ta nan ne sai a haɗu da yafiyar tasa da ahuwar tasa da kuma falalarsa Allah ya dace da mu وفي الصحيحين har ila yazo cikin bukhari da muslim anhu daga ibnu abbas kale yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal musawwirina yu'adhabuna yawm al-qiyama wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum kaji wani abu da shi ma yake ganin sa ba komai ba zane zane a zana mutum a zana doki a zana tsuntsu mai kyau sai a ɗauke shi kamar ba komi ba ko? Ko kuma a sassaka, ya ce, ya ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Innal musawwirina lalle masu yi suranta ababe, yi azabu na yau malkiyama za a azabtar da su a ranar alkiyama a dalilin wannan zane-zanen da suke yi ko sassake-sassaken da suke yi, yukalu lahum wa yukalu lahum kuma za a ce musu, ahyu ma khalaqtum ku raya abin da kuka halitta ku raya su ku busa musu rai za su iya ba za su iya ba shi saka wanda ya zo wajen abdullahi dan abbas ai mun karanta cikin adabul mufrad ko ya zo wajen abdullahi dan abbas ya ce ya bana abbas ni allah ya bani iya sarrafa hannayena nakan yi zane-zane masu kyau na iya ci gaba da wannan sai ce masa a'a annabi ya hana sai mutumin ya ce ba shi da wata hanya yanzu da yake cin abinci sai bai iya kowace sana'a ba sai ce to in ka dage sai wannan ka rika suranta abin da babu rai tare da shi ya ce sai ma yi masa misali ce kamar bishiya ibn abbas din wanda ya rawaito wannan hadisin ya bashi wannan fatawa kenan sai zamanto ashe idan mutum ya zana bishiya abin da ba shi da rai ko ya zana dutse ko kuma ya yi irin irin abin da suke ce masa waterfalls din nan ko ga dutse ga 'yan bishiyoyi ga ruwa kuma yana zubowa za ka iya portrait mai kyau wanda za a yi decorating din in mutum yana son yin kawar sai a yi irin wannan amma ake yayi saka tsuntsu a ciki ake yayi saka kifi a ciki a kiyayi saka wani abu wanda yake mai rai ya fada karkashin wannan hadisi amma in wani abu ne wanda ba shi da rai ko kai kofuna kofi haka hoton kofi da 'yan fulawa haka a ciki to wannan ba matsala ciki wallahu alam kaga kenan wannan yana jeranta mana ababen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna sabbaba wa mutum azaba a kiyama yafiyar Allah ɗin ba ta kau da waɗannan azabun ba, me yasa saboda an je ma Allah ɗin da waɗannan ayyuka na laifin. Wa fihi ma aidan anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama ƙala, har ilau ya zo a cikin Bukhari da Muslim shi ɗin ma dai daga Ibn Abbasin, daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, Inna ahadakum idza mata, ɗayanku idan ya rasu, urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi za a dinga bujiro masa mazauninsa safe da maraice mazauninsa za a dinga bujiro masa da safe a bujiro masa ya ga mazauninsa da maraice ma a bujiro masa ya ga mazauninsa a cikin rayuwarsa fa hayatuhul barzakhiyya tun yana cikin rayuwar barzakhu kullun safe da safe da maraice sai an bujiro masa da wajen zamansa in kana min ahalil jannati fa min ahalil janna in ya zan daga cikin ‘yan aljanna yake, to za a dinga nuna masa masaukai daga cikin masaukan ‘yan aljanna. Wa in kana min ahalin nar fa min ahalin nar. In ya zan daga cikin ‘yan wuta ne, masaukinsa daga cikin masaukan ‘yan wuta. Fa yuqalu sai a ce masa, Haza maka'aduka hatta ya ba'athaka Allahu azza wa jalla yawmal qiyama. Wannan shine mazauninka, har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya tada kai daga wannan kwanciyar taka a ranar alkiyama. Ai, mun ji a baya hadithin da ya kawo mana ba darasi kamar biyu da suka wuce a baya. Hadithin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam siffanta mala'iku da za su zo ɗaukan rai da yadda za a tafi da shi inda mutumin kirki ne inda mutumin banza ko? Mutumin kirki idan ya shiga a kabarinsa, idan salihin bawa ya zo masa, aka buɗe masa kuma ƙofo a matsayin aikinsa don ya taya shi zamantakewa da nishaɗi kar ji kaɗaici kuma aka buɗe masa ƙofofin aljanna sanyinta yana shigowa aka masa shimfiɗi aka sanya masa ƙanshi daga cikin ƙarshen aljanna me yake cewa na'am barakallahu fik yakan ce rabbi aqimis sa'a ya Allah ka tsaida alkiyama mana ya gaggauta albushir ne an nuna ma gidanka na aljanna to me kake jira to bari ba kai ba ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya ambata cikin hadisi ru'yatul manamiyya hadisin da aka fi sanin sa da hadithu ru'yatul manamiyya malaika jibril da yazo shi ya tafi da shi sallallahu alaihi sallama da aka bude masa aljanna aka nuna masa ba shiga yi ba nuna masa aka yi sai aka nuna masa wani gida da duk cikin aljanna babu irinsa sai mala'ika jibril sai ya ce masa ka ga ga gidanka nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mala'ika jibril mu je mana na shiga ciki sai mala'ika jibril ya ce ba yanzu ba tukun kaga annabi ma sallallahu alaihi wasallam da ya ga gidansa na aljanna sai da ya kwadaitu ya shiga kuma in an shiga ai ba za a fito ba to Allah bai yi wa'adin a shiga a lokacin ba yana nan an ajiye masa kuma Allah sa muna makwabtaka da shi wa fihi ma aidan anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala har ilau ya zo cikin bukhari dai da muslim duka daga abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح كاجفا abubuwan da za su yi ta faruwa daki daki daki a mawukifin kiyama shi ya saka wunin yake da tsayi wuni ɗaya ne amma kuma yake da tsayi gwargwadon shekara dubu hamsin na duniya shine wuni ɗaya shine yawmul qiyama din da ake faɗa wunin qiyama shi yasa kowa kwaɗayinsa sai ya fita ko baka isa zama ba shi yasa aka ce yawmul qiyama ranar tsaiwa to Allah ta'ala idan ya zo yayi hukunci a bayinsa abin yakan kasance in stages ne ba wai lokaci guda ba in stages ne Qur'ani yayi bayani, hadisai yayi bayani stages din. Allah ya bamu dacewa. To lokacin da kome ya ƙare, an gama tacewa, akwai wanda za shiga aljanna suna rufa baya ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Akwai wanda za shiga aljanna daga baya, bayan sun shiga fargaba. akwai waɗanda za a sanya su a tudun la'arafi su ba can ba su ba can ba in an gangara wajen aljanna su ji daɗi suna roƙon Allah ya sa su a ci kuma suna ganin duk abin da yake cikin aljanna don a musu dandoliyo idan an karkata wajen ‘yan wuta za su ga duk abin da yake cikin wuta suna kururuwa fargaba ta dame su to wannan shine azabarsu kaga abin da kake so an hana ka kaga abin da ba ka so kuma kana fargaban karfa ka afka ya isa ya zama azaba haka ne ko to kaga su ma sai an gama da su an sa su cikin aljanna tukunna sai a zo kuma wajen ceto musulmai waɗanda suke cikin wuta gwargwadon abin da Allah ya nufin za su zauna ya sa annabawa su ceto ya sa mala'iku su ceto ya saka bayan Allah su ceto kowanne akwai gwargwadon zangon da Allah ya nufi kwanaki kaɗan ne a watanni ne shekaru ne shekara ɗaruruwa ne shekara miliyoyi ne shekara trillions ne Allah kaɗai sani tafiya ne wanda babu iyaka so Allah kaɗai san menene abin yanayin yake to kaga sai an gama da duka wannan ceto kowa Allah ya grantin ceto ga wanda ya ga dama kuma a ceci wanda ya ga dama Allah ta'ala ya ambata ya ceto annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto mumine ma sun yi ceto saura ceto ya ce, Ma baƙiya illa arhamar rahimi, ba wanda ya rage yanzu sai mafi jin kan masu jin kai. To, Ubangiji shi kuma shi sai ya nasa ceton in stages dama na farkon ma nasa ne, amma haka ya tsara. Har sai an kai last stage da zai umarni ya ce wanda yake da daidai rabin rabin rabin rabin rabin rabi hawa nawa kenan na rabin rabin rabin ƙwayar zarra me ƙwayar zarra ita ce asgaru namlatin mafi ƙanƙantan kiyashi shine zarra akan ce ƙwayar komayya wasu sukan faɗi haka amma abinda su malaman tafsir suke zarra shine asgaru namlatin mafi kankantan tururuwa sai ka ce dan kiyashi kenan dan shi ma yana cikin nau'in namla to wanda yake da daidai wannan ma a cikin zuciyarsa na imani Allah sai ya ce a fitar da shi to bayan an riga an gama wannan ne yanzu duk wani mai dugon dugon dugon dugon imani ma Allah ya da shi a wuta shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza sara ahlul jannati fil janna idan yan aljanna suka zan cikin aljanna wa ahlun nar fil nar yan wuta suka zama a cikin wuta ji abil mauti sai a zo da mutuwa hatta yuqifa bainal jannati wan nar sai a tsaida ta a tsakanin wuta da me da aljanna a tsakanin aljanna da wuta wani hadithi ya ambata za a zo da ita ne ala surati kabshin a bisa siffa na rago wani halitta mai kama da rago sai a kwantar da ita thumma yuzbah sai a yanka ta komai da ka gani halitta ce ta Allah komai da ka gani halitta ce ta Allah ba lalle ne ya zamanto abin da ka gan shi ai abin da ka san shi ya zama to kana iya ganinsa ba ba duk abin da ka sani ne za ka iya ganinsa ba haka ne ko yanzu rai ai ka san akwai shi duk alamu kuma sun nuna akwai rai amma za ka iya ganinsa za ka iya taɓa shi ka gani ya yi bitin ɗin ƙa'idojin science kenan wannan guda ukun da suke cewa dole sai abin da za a taɓa abin da za a gani abin kuma da za a smelling ko wanda za a yi smelling wanda za a yi feeling ɗinsa da kuma wanda za a iya touching to su taɓa rai mu gani a yi smelling ɗin rai a gani ko kuma a ce za a gan shi kuma ya nuna baya nan a shekara suke yi su dai su faɗa abin da suka sani to za a zo da mutuwa sai a yanka ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yunadi munajin sannan mai shela sai ya kira ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nar khuludun fala maut Allah ka samu cikin masu samun tsira shelafa Allah ta'ala zai sa a yi ko kuma Allah ɗan da kansa zai yi shelan ya ce ya ku ‘yan aljanna ku dawwama dawwama ce babu mutuwa ya ku ‘yan wuta dawwama ce babu mutuwa ma'ana kowa a yanayin da yake haka zai zama فيزداد أهل الجنة كو فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ‘yan aljanna sai su ƙara farin ciki a kayan farin cikin da suke saboda yanzu an ba su assurances cewa babu mutuwa kuma ba za su fita a cikin wannan daɗin ba kasan wannan shi kansa wata ni'ima ce ko a nan duniya idan mutum bakka ga yanzu mutum idan yana aikin gwamnati yana ɗan samun walwala albashinsa da kyau daga ya shekarar da aka ce shekarar tayarsa ne wala sai ga ya canza ko da da kuɗi a wajensa ko da yana wata hidimar kasuwa ko abin da ya kama da haka sai ga duk mutum ya canza saboda yanzu yana tunanin cewa wani hanyar samu fata toshe ya abin kuma zai zama a gaba balle yanzu mu aboki ba a biyan garatuti kaga mutum ya shiga fargaba gaba yanzu wai wani man fensho ma za su kawo Allah almusta'an to amma lokacin da aka baka garanti fa a in garanti aka baka an baka garanti babu ritayawa sai lokacin da kaga dama ko kuma har mutuwa kawai aiki kake yi in ka sa dama ka je in baka san dama ka je ba za a baka albashi da dukkan benefits suna nan za ka ga mutum ya yi wannan fargabar ba zai fargabar ba wato duk lokacin da ko lafiya mutum yanzu a ce mutum yana da lafiya to yana fargabar jinya mutum in yana da dukiya yana fargabar talauci mutum in yana da ƙuruciya yana fargabar tsufa duk wani abin da kake da shi na ni'ima to kana fargabar akasinsa saboda akasin idan ya zo ba shi da daɗi to wannan fargabar kawai ta ishi mutum wahala amma lokacin da ka samu tabbaci cewa ni'imar da kake ciki yanzu ɗan aljanna matashi ne ɗan shekara talatin da uku shi ba yaro wanda bai da hankali ba shi ba tsofo ba ballantana abubuwa su gagara ɗan talatin da uku kuma sai aka ce a haka zai tsaya a haka zai tsaya ba tsufa kuma sai ƙari yanzu sai aka ce masa ba mutuwa kuma dama an ce masa aljanna fa ba za a fita ba to ya kake gani ɗan wuta kuma shi ma za a ce ya ahalan nari khuludun fala maut to kaga shine a ƙarshe annabi ce wa yazdada ahalun nari huznan ila huznihim yan wuta sai su ƙara takaici bakin ciki akan bakin cikin su dama an sa su a wuta suna jin bakin ciki yanzu suna da ho za a iya fita sai aka ce fushi kenan fa yanzu eh shikenan fa yanzu application ne ya kai ana tunanin za a samu aiki ana ɗauka ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya bayan ɗan wani lokaci ga an ɗan wani yana da hope cewa wata rana a dai taya mu da addu'a mu ma namu yana ce wataƙila mu ma next batch mu ne sai aka ce a yanzu an rufe an sa ƴan bago kuma ba za ka ƙara ɗauka ba ya kake gani sai mutum ya ji ba daɗi ko ai kwatancan ya wuce haka don haka duk abin da mutum zai yi sulhu da ubangijinsa don ya samu hanyar shiga aljanna kafin ruwa ya ƙara wa ɗan kaɗan ya ta yin aiki iya gwargwadon yadda zai iya duk abin da yake na laifi ya dinga kauce masa matsayinsa na ɗan adam da aka gina shi akan yin laifi duk lokacin da zamiya ta kai shi ya yi laifi to ya yi sauri wa kansa faɗa ya dawo ya sulhu da ubangiji to ta haka sai ya sami istiƙama kuma ya ci gaba da addu'a yana roƙon Allah Allah ka raba da sharrin shaidan Allah ka sa ni kai gaci lafiya ya ta'addu'a ya ta'addu'a ya dage da roƙon Allah cikawa da imani to insha Allah mutum idan yana haka sai kaga an samu tsira amma ba kaman yadda shi ibn al-qayyim ya ambata waɗansu wai sai su dogara ai Allah mai yafiya ne nassosi ai mun ji a baya da ya kawo nassosi da yawa da Allah ya ambaci yafiyarsa yafiyarsa yafiyarsa sai su tsaya a iyana to idan suka yi haka ba su yi makansu adalci ba. Kufin musnadi anhu ya zo a cikin musnad har ilau daga gare shi wato Abdullahi ɗan Umar, ƙala yake cewa, Manishtara thawban bi ashirati da rahima fi dirhamun haramun lam yaqbali Allahu lahu salatan ma dama alaihi. yake cewa man ishtara thawban wanda ya sayi wata tufa bi ashrati dirahima dirhami goma misali fiha dirhamun haramun a ciki amma akwai dirhami guda ɗaya shi na haram ne taron ne nasa lam yaqbalillahu lahu salatan Allah ba zai amsa masa wata sallah ba ma dama alaihi matukar tufan na jikinsa thumma adkhala asbi'aihi fi udhunayhi sannan sai ya sanya yatsunsa a cikin kunnuwansa yayi haka kenan thumma qala sai ce thumma ta sukurince in lam akun sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaquluhu in har ban ji manzon Allah ya faɗa ba wato da yana ta'akidin cewa waɗannan kunnuwan sun ji to amma Sheikh Nasiruddin Albani a cikin silsilatu ahadithu da'ifa ya ce isnadin hadisin da'ifi ne ba wai hadithin isnadin hadithin da'ifi ne don haka hanyar da hadithin ya zo aka ce da'ifi ya ce ai kaga ba za a aiki da hadithin ba mun gane ya ce da'ifun jidda wallahu a'lam ala ayi halin ana kawo irin wannan ta babin tahzir ko da hadisi wanda yake da'ifi ne malamai wanda suka mutasahilun sun ce ana kawo shi a babin ta'zir kamar irin su imamu zahabi shi yasa cikin littafin su kitabul kaba'ir akwai hadisai wanda suke da ilfai da yawa amma da yake babin ta'zir ne وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لو cikin musnad na imam ahmad hadisi ne wanda yake hasan kyakkyawan hadithi daga Abdullahi dan Amru dan As daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man taraka salata sakran marratan wahida wanda ya bar sallah guda sau ɗaya tak saboda maye maye yayi sai ta sabbaba masa barin sallah guda ɗaya fa ka annama kanat lahu dunya wa ma alaiha fasalabaha yace tamkar dai ya kasance ne wanda yake da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya mallakarsa ce fasalabaha sai ta salube masa ya asararta duniya da abin da ke cikinta a ce tasa ce sai ya asararta ai mutum ba zai fahimci wannan ɗin ma sosai ba haka ne ko an ba da wannan haka annabi ya ba da kwatancen amma ba mai narawar ɗinsa dawun kama a ce mutum ne ya samu alat ɗin albashinsa yana so zai karɓa ya je ɗan iyo ce fa ne kafin ya farga ya je withdrawing sai yan yahu suka ɗebe ya kake ji kaga wani ma teacher can ya kaɗa kai ya san abun ba daɗi to kaga wannan ai ƙaramin kwatance ne na abin da yake cikin duniya ko amma za mu fi fahimtarsa za mu fi ganewa yadda abin zai ciwo duniya ka yi dama baka da ita balle abin da ke cikinta to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwatancen ne sallah daya a dalilin maye mutum yayi maye sai sallah daya ta kubce masa a dalilin haka to kamar wanda yayi wannan asara ce ai babban abu ya kubce masa wa man taraka salata sakaran arba'a marratin duk wanda ya bar sallah saboda maye har sau hudu kuma kana haqqan ala Allah an yuskiyahu dinatal khabal yace haƙƙi ne akan Allah Allah ya dora wa kansa an yuskiyahu zai shayar da shi dinatal khabal chabi na al khabal menene al khabal sadidu ahlin nar sirkamaki da yake fita daga jikin yan wuta shine khaban kila sai aka ce wa ma dinatul khabal ya rasulullah menene dinatul khabal ya manzon Allah kala sai ce asaratu ahli jahannam asara al asaratu kama ce asir me asir ha asir jima a ba soft drink ba Jews ne shine asir kuma asali ana ce masa asir ne saboda ‘ya'yan itacen da ake sa sai a matse su sai abu ya fita a jikinsu ya zama squash kenan ko to shine asir an matse ‘ya'yan itace sai abin ya fita a jiki to yanzu su ‘yan wutan ne da ake wahalar da su ana matsa su iwar da take fita a jikinsu da jinin da yake fita da sauran ƙazantar da yake fita a jikinsu shine asaratu ahalin nar to shine aka ce shi dinatul khabal dina chabi kenan Allah ka tsare a dalilin barin sallah sau hudu a dalilin maye kaga ashe wannan ta nuna cewa duk wanda yake saba ma Allah ya je ma Allah yana saba masa to akwai abin da aka masa tanadi ba yafiya ce za ta same shi ba ko da afuwar Allah za ta same shi a dalilin imaninsa to kuwa Allah sai ya azabtar da shi don nan annabi ya ce kana haqqan alallah abu ne da yake tabbatacce Allah ya ɗora ma kansa haƙƙi ne sai ya shayar da shi ɗin to kabal azaba ce yayi inatul khabal za a sha ta a cikin aljanna ne ba ta kusa da aljanna a wuta za a sha wa fihi aidan anhu marfu'a har ila wani hadisi ya zo shi ma daga Abdullahi dan Amr dan As hadisi ne wanda yake marfu'i shi ma Ahmad ibn Hanbal ya kawo shi man shariba al-khamra marwatan duk wanda ya sha giya sau daya lam yaqbalillahu lahu salatan 40 sabaha Allah ba zai amsa masa sallah ba ta kwana arba'in wanda ya sha giya sau ɗaya yana sane haramun ce sai ya sha ta ya bugu bai bugu ba amma ya san abin da ya sha giya ce to sallar kwana arba'in ba za a karɓa ba eh lam yaqbali Allahu lahu salatan 40 sabaha kwana 40 ba asuba 40 ba fa in taba in kwa ya tuba taba Allahu alaihi to sai Allah ya yafe masa yanzu sharadin yafiyar Allah akan me take akan tuba Allah yana son bayi masu tuba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu tuba shi ubangiji baya so ka doge akan laifi saboda dogewa akan laifi tsauran ido ne to Allah kuma baya son masu haka shi yasa sai tallata su tuba su tuba amma by their nature Allah ya halicce su masu rauni ne kuma amma sai dai musu kashedi game da shaidan an sake musu shaidan a kansu kuma shaidan yayi alƙawarin sai ya badda su to sai Allah ta'ala ya musu kashedi to ga shaidan inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa aka fara tun daga kan annabi adam nan ma Allah ta'ala ya ambata dangane da shaitan afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa wujaje da yawa ya ta kashe di to amma in har zamiyar shaitan ta ja mutun ya aikata laifi ya dawo wajen Allah ya sulhu ya roki ubangiji da sharɗa na tuba wanda aka zayyana in tsakanin bawa ne da ubangijinsa laifin a Allah kawai yayi ya bar laifin nan take ba zai ce sai ya kai gaci tukunna ba na biyu ya yi dana sani kar ma ya dinga waiwayin baya abin da yana jin nishaɗi sai dai ya ji baƙin ciki sannan na uku ya ƙudurta akan ba zai ƙara yin laifin nan ba har ya ƙare rayuwarsa to wannan shine abin da Allah yake so sai kuma bawa ya ta roƙon Allah ya fiya to sai Allah ya fi masa in kuma ya ta'allaka da haƙƙin wani mutum to na hudu sai ya je wajen mutumin ya nemi yafiyarsa in mutuncinsa ne in jininsa ya zubar in dukiyarsa ya ci ko da ya maida masa ko ya nemi yafiyarsa saboda Allah baya yafewa haƙƙin wani to nan kaga yace wanda ya sha giya Allah madauka sau daya abin nan man sharba al-khamra marwatan lam yaqbal Allahu lahu salatan 40 sabaha fa in taba taba Allahu alayhi in ko ya tuba to Allah zai tuba a gare shi fa in ada in ko ya kuskure ya koma lam yaqbal Allahu lahu salatan 40 sabaha Allah ba zai amsa masa sallah ta kwana 40 ba fa in taba nan makaro na biyu in ya tuba taba Allahu alayhi to Allah ta'ala zai tu karbi tubarsa sai shi ya ce fala adri fi thalitha aw rabi'a aw fi rabi'a amma ban sakankance ba a ta uku ko kuma dai ya ce a ta hudu ne qala sai ya ce fa in ada kana haqqan ala allahi an yusqiyahu min radaghatil khabali yawm alqiyama idan ya tuba yayi na farko ya tuba to Allah zai karɓi tubarsa idan ya sake komawa ya tuba Allah zai sake karɓar tubarsa in ya sake na uku ba dama uzuri aina zuwa sa uku ne a na uku sai a kama mutum da laifinsa kaga khadir da ya yi kashedi ma annabi musa فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى أما تسألني na malami sai ya bashi sharadi na karatu dan in ka zo zaka karatu abun malami sai an baka sharadi kuma dole ka kiyaye sharadin sai ce to duk abin da ka ga na karka tambaye ni ka banni sai na ma bayani sai ga ya fasa jirgi ana cikin jirgi ana cikin teku sai ga ya dauki abunan gatari ya fasa jirgi yace ya zaka fasa jirgi kana so ka nutsar da mutane yace ban ma ka ce karka tambaye ni ba yace mantawa nayi kaman uzuri shikenan ana tafiya a wani gari kawai sai ga ya kama yaro ya yanka yace magana ta yi girma aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ita shay'an nukra yaron da bai ci ba bai sha ba haka kawai ka kashe shi ka zo da abun kyama ba na gaya maka ba za ka iya yin haƙuri da sharuɗa na ba sai ce shi da kansa ya ce in sa'altuka an shay'in ba'da ha fala tusahibni kamun uzuri na ɗaya kamun na biyu in an na kuskuren na sake na uku kana da dama ka kore ni zan kiyaye sai ko aka kuma na uku da aka yi na uku kaga sai ya ce masa hadha firaqu bayni wa bainik sai da mataki a kansa to rabuwa ta da kai ta zo amma ba na gaya maka abin da na aikata dalilinsa kuma Allah ne ya ce na yi, sabanin ‘yan tasawuf ko? Sai iya rungumar budurwa ma idan ka gan shi da shi da budurwa kuma ga shi shehi ne, ga budurwa a gefensa ka shiga zauransa sai gan shi ya rungume ta, kace suwa sai ce zikiri muke yi. Wallahi kuma kai muridi ba za ka ce ba haka ba ne, kawai ka yadda ya sai maka tsaya a waje ce ya ce aike shi suna zikir wai sai sai kafa dalili da waɗancan ayoyin baka ga wannan yayi kisan kai ba amma sai ya faɗi dalilin da yasa ai mummunan abu ne amma kuma daga baya sai ya nuna cewa gashi mai kyau ne ya fasa jirgi kuma sai ya nuna gashi wancan ma yayi kaza sai ya nuna ai wanda ya yi abu shi ne a wajensa za ka fahim zai gaya maka dalilin da ya sa ya yi kaza shi zai gaya maka ma'anar aikin to kada suke yi ai shi kafir a ƙarshe cewa ce wa ma fa'altuhu an amri zalika ta'awilu ma lam tasti alaihi sabra ban aikata wannan abin da radin kaina ba Allah ne mun umarni to kai kuma waye ce maka Allah ne ce masa ai kai yanzu da ka kama kaza ka yanka laifi kai ina shari'a ta amince ma ranar layya sai ai ta dabbobi ake ta kashewa a cikin gari ran layya ko ka je kamina mutane sun gama aikin hajji amma sun zo suna ta kashe dabbobi ba su ci ba ba su sha ba ana ta kashe su laifi aka yi kisan halattacce ne da aka ce a yi allah ya ce a yi haka kawai sai ka zo ka samu raƙumi ko tunkiya ko kaza kawai sai ka ɗauki gora kai ta doka ko kai ta caɓa mata adda tinkiya ta fadi ta mutu ka yi laifi ko baka yi ba wannan Allah ya ce ka yi an ce kar ka yi ashe Allah ne ke interpreting abin da yake mai kyau ko mara kyau ba hankalinka ba in shari'a ta ce kaza mai kyau ne to mai kyau ne in ta ce ba mai kyau bane ba mai kyau bane in ka ce wancan ai kashewa ne ba ci ba a to shikenan sai ka ɗauko ta kawai sai ka ai waɗansu da can in ana kirsimati bunsuro yana shan wuya akwai wanda ma suka zuzzuba masa fetur sai aka sa masa wuta ai su ma ci za su amma ta haka aka ce a yi kai yanzu a matsayin kan musulmi in kai kayi laifi ko kayi daidai ba ɗaya yake da wanda zai kwantar da shi ya yanka wuyansa ba duk dai kisa aka yi Allah ya samu dace to shine nan annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin yake cewa fa in ada in ko ya kuskure ya koma karo na ukun kenan kana haqqan ala Allah an yusqiyahu min radghatil khabal yawm al-qiyamah tabbas ne ga Allah an yusqiyahu Allah ya dora wa kansa sai ya shayar da shi mai radagatil khabal radaga wato shine alwahal alwahalu shadid jabi mai tsanani shine radaga kenan kama a ce dinatul khabal shi ma din ai jabin ne wato za a shayar da shi dai radagatul khabal shine dinatul khabal da aka bayani a baya a ranar alkiyama a dalilin mai dalilin laifin da yayi kuma ya nanata ya nanata ya nanata wannan ibn al-qayyim al-jawziya ya kawo ne dan ya nuna mana baya halatta al-israr ala al-ma'siya shi laifi idan har shaydan ya fusgi mutum ya aikata to ya dawo ya sulhu da ubangiji kuma kar ya sake komawa amma ai laifi kuma a sake yi a doge ana yin laifi wannan yana sanyawa Allah ya fushi da bawa kuma ma dama mutum yana irin haka to sai kaga bai samu damar tuwa ba don kullum zai ga cewa ai akwai chance akwai shawarar rayuwa sai na zo dab tukunna sai mutum ya ce zai tuba innal ladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakun Allahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila kaga abin da yahudawa suka yi kenan Allah ya fushi da su sai tsine musu ba وفي المسند أيضا هل الله يزوج كم مسند الإمام أحمد بن حنبل من حديث أبي موسى رجع حديث أبو موسى الأشعري قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال صلى الله عليه وسلم من مات دو وند يموت مدمنا للخمر ونين مدمن الخمر wanda yake dawama a giya wanda za a ce masa drunkard kenan baya rabuwa da ita shi in ba dai ita ba to hangover in ka ganshi lafiya lafiya ka ganshi so ba to ba a samu lokacin shanta bane ko kuma babu kudin shanta to mudmunul khamr kenan kullun a cikin giya baya barinta to wanda ya mutu yana da wannan sifa sakahu Allah min naharil ghauta Allah madaukaki zai shayar da shi daga kogin gauta algautatu ƙila sai aka ce wato saƙahullah min naharul gauta daga kogin gauta ƙila sai aka ce wa ma naharul gauta menene kogin gauta ƙala sai ce naharun wani kogi ne ya jiri da yake gudana min furujil mumisat daga farjojin kilakai da suka shiga wuta mumisa ai mun tuna hadisin Jiraiji ko da uwarsa ta masa addu'a saboda bai bi ta ba ta kira shi shi kuma yana sallah ba zai yanke sallarsa ba Jiraiju yake kula ta yace eh rabbi ummi wa salati ga magatuma ta zo ni kuma ba na son in ba sallata sai na kai rakawoyin da nake so akai baki uku sai ta fusata yace ya rabbi la tumitahu hatta yanzara fi wajhil mumisat ya Allah kada ka karbi rayuwarsa har sai ya ido da ido da karuwai kaga kuma addu'a ta kama shi ko duk da dai ba laifi yayi ba bai fada cikin wani laifi ba dan haka a kyautata wa iyaye ake yayi fushin su su ma kuma iyaye su kyautata su rika yin addu'an kirki dan in suka yi addu'a mara daɗi a ‘ya'yansu to fa za ta kama su annabi ya ce daga cikin addu'o'i wanda Allah yake karɓa akwai addu'ar iyaye mai ‘ya'yansu ko abin rashin kirki yaro ya yi a masa addu'a ce Allah shirye ka a masa addu'an kirki kar a yi masa addu'a marar daɗi to shi wannan kogi yana gudana ne ya jire min furujil mumisat daga farjojin kilakai yu'zi ahlan nari rihu furujihinna waɗanda ba ma ruwan ba warin farjojinsu ma yana cutar da ‘yan wutan suna ta kansu ba a cikin azaba amma warin yana cutar da su yanzu mutumin da yake majinyaci a asibiti a ce akwai ƙazanta a wajen da sauransu yana jin warin gwargwadon jinyar da take damunsa wallah bai ma san me ke faruwa ba shi yanzu ta kansa yake yi ba ta wani wari ko na abu ba to duk da haka suna cikin azaba a wutan ma amma warin farjin kilakai yana damunsu to ruwan da ke fita daga jiki ruwan da ke fita daga jiki shine sai ya dinga flowing ya zama kaman kogi to shine aka ce duk wanda yake mudminu khamr Allah sai ya shayar da shi daga wannan ruwa za a dinga shayar da shi Allah ka mana tsari ubangiji Allah ka dora mu akan turba ta kirki ka ba mu ikon yin tuba daga laifuka gabanin mu haɗu da kai ka lullube mu da yafiyarka da rahamarka ka shigar da mu cikin aljanna ba dan aikin mu ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu al'ada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muke kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum